yau lahadi ashirin da shida ko ashirin da shida ga watan zulhijja da takwas ne ashirin da takwas ashirin da takwas ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun yi darasi guda hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf mun kuma tsaya aya ta nawa ko ba rike ba aya ta 64 muka tsaya za mu tashi aya ta 65 inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim nan muka tsaya za mu tashi aya ta 65 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin kiristoci yadda suka samu sabani a junansu Allah yake faktalafal ahzabu wannan rundunonin kungiyoyi suka saba min bainihim a junansu fawailul lil ladina zalamu lallai azaba ta tabbata ga waɗanda suke zalunci min azabi min azabi daga azaba yawmin alim wani ne wanda yake mai radadi kiristoci sun kafi gida uku duk da cewa ba su yarda da Allah ba wasu sun ce annabi Isa Allah ne wasu ce na na Maryam Allah ce sannan kuma Allah Allah ne sai su ɗan tiriniki kenan to shine Allah yake ba da labarin to kuma duk uku nan gaba ɗaya Allah ya kafarta laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam Allah yake hakika wanda suka ce annabi Isa Allah ne sun kafarta sannan sai kuma cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha Allah yake waɗanda suke cewa wato lallai Allah madaukakin sarki yana ɗayan uku cikin trinity da suke fara ɗayan uku shi Allah ne annabi Isa Allah da na Maryam ma Allah Allah yake su ma sun kafirta sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara gaya mana a cikin suratul tauba wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah ya Allah yake zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla allazina kafaru min qabl haka gaba ɗaya kana da aya kowace daga ciki yasa kullun ake fada in dai mutum kirista ya da tsayin ukun nan sunan ka kafiri duk yadda yake ma kirki a office sunan ka kafiri domin Allah da ya halice shi ya kafirta in dai yake annabi Isa Allah ne ko dan Allah kuma Allah Allah ne a cikin uku to kai ya kafirta da nasi alqur'ani to shine abin da qur'ani yake gaya mana shine faktalafa al-ahzab min bayni kaga wasu ka faɗi wannan kaso guda uku wasu kuma tafiya kaso biya ke magana akai shine kasan kafirai da kuma musulmi shine da Allah madaukakin sarki yake gaya mana kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawarin man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullahi fa amana qa'ifatun min bani isra'ila wa kafara qa'ifatun فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وسكة كتوبيو كافرين لكم ولن تشكي واتو مسلمي وان تشكي إيمان إلى النبي إيسا يجين فويل للذين ظلموا والكافرون هم الظالمون سوى الله يجعل من كافرينكم سنة الظالمين سوى من عذاب يوم عليم لك عذابا ودتكي من ردبي الله يجيني هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الله ملوك كنتركيتي هل ينظرون هل بمعنى ما ai ma yanzuruna ba abin da suke jira illa sa'a in ba zuwa alkiyama ba an ta'tiyahum bakta wanda kuma za ta zo musu ne ba zato ba tsammani ita alkiyama wani ce ba za a kwanciya ba shi kawai ga nan bai tashi ba shine bakta kan kuma man ma ta kamar kiyamatu duk wanda ya mutu to kiyamata ta tsaya kana mutuwar shi kenan to shine abin da yake cewa wal yanzuruna ai ma yanzuruna illa sa'a ba abin da suke jira ba ce zuwa alkiyama an ta atiyahum bakka za ta zo mutu ba zato ba tsammani wa hum la yasuruna alhali wa sani ba sai Allah yake ni الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah madaukakin sarki yace al-akhillau jam'i ne na khalil cewa abokai rana alkiyama yau mai din a wannan ranar ba'dhum li ba'din adu tashi sai ya rika gaba da kai abokinka wanda ya dora ka a keken tsera a duniya ya kai ka hanyar ko dai neman mata ko jaye-jaye ko wato me ake cewa kamar da wasu wato yara suka yi suna a wasu unguwanni a gefe wajen sace kuɗin mutane a waya ya tsora ka a wannan daga wani yaro na biyayye amma saboda ya goge a boko yana gane abubuwa yanzu an jefa shi a wannan layi yana iya shiga cikin akawun ɗin mutane ke bu kuɗi akwai unguwannin da sun yi suna nan haka akwai nan ma akwai duk suna na yara ƙanana da wasu shekara sha takwas zuwa ashirin da biyar ba duk sun koyi wayannan abubuwan musamman lokacin da wanda muke tattaura da da shi a unguwar ta yaran suka yawa a wannan yace sun karewa ne lokacin da aka fito da sire da moni daga nan suka goge sai kaga yaro da sim card 100 guda 100 shi kadai to sun goge a wannan harkar na haka kuma akwai unguwar da su da abin yayi yawa ma za ka ga wato group group suka rike har iyayen su suka sace miliyoyi za a zuga wani kawai zai saci miliyan kaza ta babansa ko ya je ka information din da za su to kaga irin wayannan shi sa muke yawan faɗa an kana da yawo yaro kai lafiyayyen yaro shiru shiru to ya zama ya zama abokinka ka ja abinka musamman a wannan gaɓoɓin cewa da ake gaya ma cewa shi yaro in ya taso la'ihu sab'an adibuhu sab'an la'ihu sab'an ko wannan matakan da ake bada tsawon shekara 20 da dai karka bawo duniya ka jaji a jikinka domin yaron ka lafiyayye shiru shiru da abokai da private school sun fi saurin ɓata da yawa iyaye yanzu ba san cewa ƴaƴan su makarantun da suke zuwa na private ɗanka ya lalace wallahi baka sani ba saboda ina yin faɗan wannan private school ba a kwaba saboda idan duk wanda ya ko karantarwa a private school tambaye shi in ka taba miki yaro principal ne zai kira kai kore ka domin ka taba customer ba a taba shi wannan dubu ishirin da biyar din da za a bayar ita yake kallo ba tarbiyyar yaran ba baya zo a cire shi ne idan aka cire shi shi kuɗin da ya ragu kuma kullum kuɗin yake kallo iyaye kuma ba ka kallon wannan kullum so kuke ɗauke turanci amma bai da tarbiyya da yawa da yawan yara Allah mu mun muna da wannan experience din ka tambayi yan hizba kuma ka tambayi wanda suke kula sosai a islami za a ga ma yaro yaje da tarbiyya mara kyau to a private school din ya koya ya yi turanci fluently amma bai da tarbiyya abokan su da suke cikin su waɗanda suka zo yara ne iri iri wani babansa baya kabarsa na taba gaya muku anan akwai yaron da yake da muka ta bibiyar sa ina da guidance and counseling a Islamiyya ana ta bibiyar sa da muka ga dabi'un sa sun fara tattanja iyayen ba su ma sani ba da bakin sa yake gaya mana yace a makarantar su yace malam gaya ma gaskiya gaba ɗaya ajin mu uku ne ba ma shan wani abu mutum uku kai ban da shi yace mutum uku ne katal ba ta shan wani abu yace kuma maza da mata yace domin an fita break zuwa ce akwai wanda za su yi gaji a sha abubuwa a cikin aji da an ga malami ya zo akwai in ce da za a yi in an kuma ya zo kafin yanzu an rufe ji abin da za a rufe sannan suna zuwa da kirari wanda ma wani abu aka sha ba za a ji wajen sai su yi amfani da shi yaro bai fi shekara sha bakwai sha takwas ba Allah da bakin sa babu wannan ingo mai gini kuma ni da na zauna da shi a ofis muna tattaunawa hausa ɗaya turanci uku ne sosai hausa ɗaya turanci uku za ga jira to ai to you know kaza ai kaza kaza haka ana yi hausa ɗaya turanci uku mahaifinsa yana nan yana bibiyar cewa ɗansa ya iya turanci amma bai san tarbiyyarsa ta ɓaci ba shi ne maganar da ne a masallacin hujjaifa bin liman cewa na ga ko daga rashin cewa yawan haihuwa eh haihuwa ba kula na yadda yana ɓata tarbiyya amma ku zo in nuna muku masu ƴaƴa biyu ƴaƴan sun lalace na ba da misali akwai wanda yake zama a masallacin nan muna tattauna da shi basara ke ne yake mun su su sittin ne a gidansu yake kuma ba ɗan iska duk su sittin ɗin nauyi da mas'uliya ce ta iyaye suka ajiye ta yanzu suka daina yi an kyale yaya abin da suke so ake yi shi sa muka samu matsala amma an ka auna shi ma yanzu za ga a gidansu mata hudu ne su talatin da kaza sannan shi ne sa bai lalace ba saboda mahaifinsu ya yarda da mas'uliyar da Allah ya dora ba shine kawai amma wani guda ɗaya ne amma sai zo ya rika cewa ya ishe shi ya rasa yadda zai guda ɗaya ne fa mas'uliya ce na cewa abin da Allah ya dora ma ka ki yarda ka yi abin da ya dora ma to shine ya janyo mana duk wannan lalacewar saboda haka lallai ina ƙara jan hankalin iyaye ku rika kula da abokan ƴaƴan wallahi ku rika kula da duk yaron da ka gani bai ma ba ka bibiye shi kullun sai ya zo gurin ɗanka da yamma ya kira shi su fita kowa yayi wanka ya kamata ka san waye ya kamata ka sani in sun fita da yamma ina suke zuwa ya zama wajibi to shine Allah ya gaya mana anan cewa abokan nan da kuke gani tashin su zai zama abokin wato abokin gaba tashi rana alkiyama in ba wanda suka tsora abota dan Allah ba ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin kuma duk abokin da zai zo abokin banza za ka ga ya fi kace ma kuɗi za ka kana da aboki zumbul maroki in gida ta zo yanzu da damunan nan ana yayin gida ba zai sai ma ba amma in da nan ne zai siya farai kuwa idan zuwa gurin mata ne zai zai biya ba in gurin tasu ne zai kai ka amma ba zai baka naira goma ka tafi wata ba saboda ne saboda hanyar ke dan kuma na faɗa ai koyo na ba wasu misali cewa ko aboki kake da shi ba ma ya sa ka a irin wanda abun ba aboki yanzu kana da kuna cikin clinic ko biyar ne abokai sai ka bata da wani sai wani ya zago abokan yake ziga ka to ba mutumin kirki bane ko da dora ka akan shaye shaye zai ziga ka cewa a ci gaba da gafar wallahi ba mutumin kirki bane wanda zai shirya ku shine mutumin kirki kuma shine abokin tafiya wani zaka ga saboda da karfinsa ba zai zo ya kama magana ɗayan ba kuma kokari zai ya shirya ku to wannan shine aboki shine aboki to wayannan abubuwan ya kamata mu rika bibiya duk wanda ba zai dora ta hanyar Allah ba to ka rabu da shi kamata yi in kana da aboki kuma kana san sa to yi kokari kai ka jashi ba shi ya jaka ba kana zuwa makaratun makaratun magrib zuwa isha in dai aboki ne duk inda kuke zuwa tare ke zuwa za ku ban tare kallon ban tare awa uku awa biyu to in zaka tafi karatu ya raka ka sai to kaga jiya na raka kallon ban to ni ma yau ka na karatu eh a rika rabawa yau da gobe sai ka ga wata kila Allah ya ce da sai ka ka iya janza yau da gobe kana wato kin samu wayannan abubuwa sai ka ga kai amfani da da wannan damar wajen taimaka maka annabi alaihi salatu wassalam ya ga mana cewa wato misalin abokai annabi ya masalu jalisin salihin misalin abokin zama na kwarai aboki na kwarai wa jalisin su'i da mummunan aboki sai annabi alaihi salatu wasallam yace ka amil miskin wa nafiq al-khayr kaman me sai da turare ne da mai hura suka ji annabi alaihi salatu wasallam yace me sai da turare ko dai ya baka ko kuma ka wato ka ji kamshi mai daɗi a tare da shi duk da bai turare zo za ka ji gurin ya tsige da gani shi kuma zai hura ziga jiki ko dai ya kona maka kaya ko kayan ka ya kauri to haka abokai suke guda biyu ne ko dai na kirki ko na banza haka annabi ya faɗa wai ma an ya harika siya baka ko kuma ya kona ma kaya gaba daya ai hudu babu saboda haka wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu kalla dangane da wato abokai sannan annabi yace almar'u ala dini khalili mutum yana kan addinin abokinsa anil mar'i la tas'al fakal an karini wa kullu karinin bil muqarani yaqtadi wa in kana za sharrin fajanihu sur'atan wa in kana za khairin faqarihu tahtadi haka ne ta'alimi ya faɗa cewa shi mutum ba a tambaye sa halinsa abokinsa ake kallo in kana so ka gane halin wani sai abokin wani ne akwai wanda za ka zai je neman aure da ka ji ba gane ka sai ka ce a unguwa kaza kake sai ka ce ai abokin wani ne wani an sai to daga nan iyaye za su ma hukunci a tunda abokin wani ne ba komai je ka kawai inda an gamsu kai abokin wani ne to daga nan ka ci interview domin fa kullu qarini duk aboki bil muqarani ya kasabi da abokin sai yake imitation shi yake kwafaya sai yake wani kana da shari fajari mu sur'ata in mutumin banza ne ka guje shi da wuri haka da dalili ne wai kana da khairin fa qaribu ta hadabi in ko mutumin kirki ne ka kusance shi sai ka shirya haka ake yi bayan Allah duk abokin da kaga ba zai kai ka tudun mun tsira ba wanda zai iya daka jan ka gurin da zaka je ka ka kina daji akwai abokan fada hatta aiki wala ba za su baka kai ba aiki sana'a yanzu za a zo a ce wani zo tun da kayi graduation yanzu to zo mu fara koya ba kaza sai ce shi ba zai ba kuma ka rasa dalili abokai suna da tasiri ne yawa nan kasuwa akwai baiwa Allah da take biya bar danta tayi tayi ya je kasuwa ya ci wallahi tayi tayi ya ya su an tura shi waje ya dawo da karatu shi waje ya je karatu ko a Ukraine ko ko Uganda in zan iya tunawa daga yu garin ya fara a ya dawo daga wannan garin karatu amma ya ci sana'a kullun sai dai kwanta a ɗaki ta bacci sai an ce mata to wallahi ki ba a hankali ki rika bibiya na farko abokan da suke zuwa da yamma kibiji lalle ya kamata kibiji suwaye sannan ki ta duba in bacin yayi yawa ki kai shi a zuwa a duba a duba jinin sa anya bai fara da yayi ba ina ga ya miki gaskiya tunda kin kawo to yake tana nace ba wani zancen kafu a baki addu'a da zaki kai ya kamata ki je ki bincike lafiyar sa kun san da kaddiri ta ji aka yi wallahi yaron tun yayi nisa a jaye jaye tuni wannan wankan da ta ga yana yi da yamma ko in ya zo ya kwanta ya tabbaci tunda yaran sun jefa shi a muguwar hanya to wayannan abubuwan su ya kamata a kiyaye lallai a rika bibiya lallai iyaye mu bibi wannan ayan ba ya ayyuhal ladina amanu ko anfusakum wa ahlikum nara dan kadai da Allah ya tsere baka wallahi ba yadda a akwai wanda tana nan ba ta ba yiwuwa ba ba ta ba yiwuwa ba ina da nan ba ta ba ta kasan nan dan guda ɗaya tace tace malam ya samu ciwon zuciya shi za ni ce muku ba ƴaƴa da yawa bane dan ta eh wallahi ba taba haihuwa ba ba kowa tace ba da kowa a duniyar nan sai shi amma ya hana ta sakat a rayuwa guda ɗaya kalma shi kadai ta yi ba kace abin da nake bukata da shi kawai ya nutsu yayi kaza yayi kaza ko me yake so zan ba amma ya hada ta cewa take ga hawan jini ga ciwon zuciya saboda shi kawai yaro ne da suke kara jinin da jiwa saboda haka lalle ya kamata iyaye wajibi ne a kula da abokan ƴaƴa duk abokin da bai yi wa ɗanka ba ka kore shi in dai bai yi ba ka kallame shi na taɓa faɗa akwai irin cikin malaman mu malam Abba Muhammad Gadan ne injiniya ya sha zuwa masallacin Zira sun za mu rufe tafsiri masallacin Huzaifa lokacin da na fara zuwa gidansu mun hada a harkar addini ta abubuwa na addini ran da na fara zuwa kofar gidansu babban ne ya gibe mu amma ran da na fara zuwa kofar gidansu mahaifinsu ne ya leko sai da ya leko ya ganni da ya ganni na gaishe shi sai ya koma a ke waje ya koma sai masa yi wancan kan gidan waye a kan gidan wani ne to tunda layin kafin na tare a layin a gadon kaya mahaifinmu na yawan zuwa dattijan ya san shi yake a ɗan wane ne shi yake to ka ci gaba da mu'amala ne haka yake masa a ke ɗabi'a ta haka yake duk wanda ya zo sai ya fito ya duba shi ne a wannan lokacin lokacin yana diploma a SOT yana yi a engineering electrical engineering wata ran suka haɗu da mahaifin a hanyar brigade shi kuma ya tafi neman project yana ta tattara abubuwa na project bai ban magana ba sai da suka dawo sai ce abba sai bayan ya gaishe shi yace na ganka a waje dan kaza yace me kake yi anan yace baba na je karbo takardu ne wannan so in har hada project zan rubuta yace brigade abba brigade ta bauti brigade abba yace wannan kalma kawai ya rika wani ta brigade ta bauti haka yi tana da kamar yake daga ranar wallahi bai ƙara bin gurin ba sai da wayan da ya mallaki tsiya a lokacin ba yana wanda yake diploma ai ka san ba karamin yaro bane ya ma gama diploma amma yana tana da ta maka kalmar nan yace daga nan yana ba shi alama cewa baya so ya rika yin gurin haka iyaye suke wannan shine mas'uliya kaga yanzu koda mahaifin ya rasu idan ya mutu an samu wani abu Allah ba zai tambaye shi ba domin yayi abin da zai yi shi abin da ake faɗa kai iya abin da zaka yi ka kale wa kamar wa Allah sauran in bayan ka mutu Allah ya sa wani daga ci Allah ya jarraba wani ya bi wata hanyar Allah ba zai tambaye ka ba domin kai abin da zaka iya yi don ba a ce wanda yake kabari ya dau masuliyar ƴaƴa ba ba faɗa ba aikin na duniya ne kawai wannan shine lalle ya kamata a kula to shine Allah madaukakin sarki yake illal muttaqin wanda ba za su shiga tashin hankali ba sai masu tsoron Allah kawai sai Allah yake يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الله مدوكين sarki yake ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum babu tsoro a tare da ku wala al yawma a yau din nan Allah zai kalli bayan an gama wa wayannan wadanda ba su ji ba an gaiba musu razani an tsoratar da su an kuma gaya musu wuta za su shiga sai Allah ya kalli bayan Allah na kwarai wadanda suka yi hakuri haka na gaya wasu mata je karan jiya muna karatu ranar juma'a nace duk wannan abubuwan da matan nan suke yi mun biyo wasu ayoyi a cikin suratul mu'minun cewa Allah zai kalli waɗanda suka yi hakuri da wani hadisi cewa wanda suka yi hakuri suka yin tabara a duniya Allah zai kuce sarki ya saka musu ranar alkiyama saboda tsoron Allah da yasa suka yi mu tabara sai ne sai abubuwan da yan TikTok din nan suke yi kuma za ku iya da yawan kuma da kuka sa hijabi suke muku injiri in jikin za a duba a sosai na ku yafi nasu kun fi wato fi tarakta ɗin ku yafi nasu shi da sai sun yi ciko ba sai an yi penalbitin da abubuwa daban-daban waɗanda za su zo su rurrufe jikin da yawansu wallahi sun fi su tura to amma ta ƙi saboda Allah baya so zai yi miki sakamako ya saka miki da aljanna saboda wannan ke dantakar za ki iya ke ma aiki yanzu don Allah kawai in sa waya a ɗaki in yi tabara in mu fito tsirara wace ce ba za ta iya wannan ba duk za ta iya amma ta ki saboda Allah baya so to sai Allah ya ta goma ki ya biya ku rana alkiyama to haka kai ma duk wata tabara da ake yi in ta ki sai Allah ya saka ma da aljanna saboda ta ki a duniya to shine yake fada la khawfun alaikum al khawf shine tsoron da kake ji nan gaba bai samu ba shine al khawf al yawma babu shi to kaga babu tsoron cewa wato wani abu zai zo ya faru da kai nan gaba babu cewa idan Allah ya sa ma ni'ima kana nan kana nan ta kare ko kuma kana ta amfani da ni'ima rashin lafiya ta zo duk ba wannan tsora babu Allah zai cire ma shi gaba daya wala antum al-yawma a yau wala antum tahzanun Allah yake kuma ba za ku yi wato ba za ku yi bakin ciki ba ba wata damuwa da za ku shiga an gane ko yawwa shi kuma al-huznu bakin ciki ne wanda na wani abu da ya faru abu ne ya riga ya wuce damuwa irin ta al-huznu shine wani abu da ya same ta sai mutum ya shiga damuwa sai ka dace har da fureshin ya samu to rabuwa da yaya da kai da dukiya da kabari da matanka wannan damuwa gaba ɗaya Allah ba zai sa ba ita ba zai cire ta shine wala antum tazan ba wannan damuwa sai Allah yake ne kamar ka tambaya su waye za su samu wannan ta goma jin sai Allah yake allazina amanu shine wanda suka yi imani wa kanu yattaqun wa kanu muslimin kana karanto masu ni kauya zuwa ga Allah wata kucin sarki sai Allah yake ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحات من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون الله أكبر في سرجيك أدخل الجنة لا كما أكليك أتير جوك تفكو شغاء الجنة أنتم كو وأزواجكم باكو كأيب هذا ما تنكو يحضرون أنا فرنتا مكو إن جاء الله أكبر في سرجيك لا أتفرنتا مكو yudabu alaihim sannan za a ta cewa ya zo da jihadin da akusai ko wasu farantai jami ne na asafa kafa shi ne faranti mai fadi ko kuma akushi mazubin abu za a ta cewa ya zo da su min zahabin na na ne na gwal kaga a duniya Allah ya hana a ci abinci a cikin wato abinci na zinare da azurfa to aljanna kuma sai a raba duk wato mazubai na cikin aljanna na sha da na ci gaba ɗayan su na zinare hakurin da kai a duniya kake amfani da shi sai Allah ya ce duk abin da zaka sha duk kankanta sa a cikin mazubi container ta zinare zaka sha shine min da hadi wa aqwadin da kofuna domin da kof da bature yake faɗa yana ɗaya da cikin kalmomin da bature ya sata gurin larabawa domin al-kuf kuf shine shi kuma yake ce kof saboda haka jami'i ne na wato ko kobun kofi guda daya akwa shi kuma kofuna da kofuna daban-daban shi ma ne min da hadin ta sai Allah yake wa fiha ma tashayi al-amru a cikin aljanna akwai duk abin da rai yake so in awara kake so zaka in lahun koko kake so zaka ja eh dan wani ya ce yi awara da koko yake zo muka ce a babu mu da wannan mu duk da cewa ba irin na duniya bane eh amma shi wai a wara da koko shi yake bukata a aljanna wata ta tambaye Abdullahi da Abbas cewa akwai akwai akwai gurasa aljanna yake kwarai kuwa ke wace karanta aya Allah yake wa lakum fiha ma take tayi an fusu kuma lakum fiha ma take da wani ba akwai ita gurasa take so saboda haka za a samu duk abin da take so to shine Allah madaukakin sarki yake wa fiha ma tayi al-anfus a cikin aljanna akwai abin da rawuka suke sha'awa wa talazzul a'yun wanda kuma zai dada wa idanu haka akwai abin da ko baka ce ba za ka ga kalle ji sai kai farin ciki ya kama ka wa antum fiha khalidun Allah madaukakin sarki yake sannan za ku dawwama a cikin wannan kalmar ta fi kayan aljanna daɗi wannan kalmar cewa a ciki za a dawwama ta ba aljanna daɗi Allah dan babu abu tashi hankali irin mutum ya je gurin da yake jin daɗi a cikin saura kwana uku ka bar gurin sai mutum ya shiga tashi hankali kuma kamar yadda yana cikin gurin da yake na tashi hankali shi ma idan ya ji saura shekara biyar ya bar gurin shi ma kuma sai ya yi farin ciki kaje ka tambayi waɗanda suke firzin gidan gyaran hali duk wanda ba yanke hukunci ba ya fi kowa tashi hankali sai ya yi wacin kirayen ne yana ce amma wanda aka zaka ce saura shekara uku to za ga har sai ji murna ake a cikin gidan gyaran hali saura shekara goma har sai ji murna ake cewa zai fita domin akwai wanda ya shekara goma ba ba ɗauko ba ɗin ba ballan da a fara ba mutum wannan tubabin ya fara sawa to ya fara jiyo kancin waje da shi za a rika fita aiki da wayi da sauransu to kaga abin da zai bakanta yan aljanna kenan cewa in mala'iku suka zo tsawa za su rike musu a ce to a cikin za ku dawo ba kamar yadda za mu ji aya nan gaba to shine Allah madaukakin sarki yake wa antum fiha khalidun Allah ya sa mu a cikin su ya Allah yake
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Allah yake wa tilka aljannatu allati uristumuha waccan ita ce aljanna da za a gadar muku shine uristumuha za a gadar muku me yasa aka ce za a gadar domin kowa da dan adam da Allah ya halitta gidansa ji akwai ɗaya a aljanna ɗaya a wuta kowa har mu da muke karatun na masallaci kowa akwai gidansa ɗaya a aljanna ɗaya a wuta to idan Allah ya sa muka shiga aljanna gidanka na aljanna yan gidan gidanka na wuta sai a gadar wa wani kafiri shi kuma gidansa na aljanna sai a baka ba shine nace in Allah ya da gidan Elizabeth za a wani yawa da wasu ke musulunta bai ta karfin kiya bayan ta mutu kafira saboda haka to shine uritum wa za a gadar muku an gane ko cewa bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna wato aiwatarwa aikata aikatawa la kun fiya fakiyati Allah madaukakin sarki yace za ku samu kayan marmari a shi sa har a yanzu idan mutum yana so ya lafiya inda yana so ya lafiya ko su wani gari a gaban da ake kira vegetarian din nan wani lissafi ike gai ko ike gai wannan in ka karanta ai ga wannan garin za ka ga an ce suna shekaru ba ta ritaya a garin ba a ritaya sirrin su shi ne tafiyar kafa da kayan marmari da suke ci ganyayyaki kayan marmari da ganyayyaki shine sai kuma wani abu da suke wai zumunci suna da zumunci ya wannan kuma hadisi ne ai ya wanda yake so Allah ya dauke sarki ya dada ya kara masa a cikin arzikin sa da sai kuma kara masa kwanaki sai zanin da zumuntan sa hadisi ne ba musulmai bane amma wannan dabi'un ka je kalla su a garin saboda wai ko ka tuba da karfin ka ba a ritaya ba a ritaya za ga dan shekara 80 da karfin sa in kuka yi gudu da ɗan shekara 25 ɗin wanda suke zaune a nan ya wuce ko wallahi karfa ba ne ga shi wannan shekarun amma da karfin komai na su lafiya ne to in ka koma wannan littafin yake ga ka karanta za ga akwai sirri da yawa da suka kawo na shawarwari in mutum ya bude zauna lafiya a rayuwarsa wani abun da aka kamar shi ne kai karkale musu girman ka ɗauri don kawai eh tunda ba musulmi bane za su ta ne to amma abubuwan da suka yi suka rayu suke rayuwa shi za ka dauka zai ma amfani sosai to shi ne abin da wato ake gaya mana nan to kayan marmari ko a yanzu mutum ya sa shi inda zai tsau wani muna tattaunawa da wani likita yake ai duk exercise zuwa wanda yake tafiya kafa domin gaba ɗaya sassan jikinka ko ina sai ya motsa ko ina to mutum zai wannan ya wakil da jikinsa zai zauna lafiya dama abinci ne da motsi su ne mutum abinci motsi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya to shi ne yake cewa wato tilka jannatu lati uritum wa bi kuntum lakum biha faqiyatun katira kai kayan marmari ne yawa kada jiya kika aljanna kayan marmari wanda inda zaka rike shi a rayuwarka wato za ka rayu duk da cewa wasu daga cikin su sai kana da abun hannu musamman a wannan mara to min ha min ha ta akulu daga cikin za ku rika ci kaga Allah yana ga ya ba kun shine abincin ba mit bai bane ba pizza bane ba shawarma bane duk ba su bane kayan marmari ne ya Allah yake إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون نعم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Allah yake innal mujrimina haqiqa mujrimai sune masu laifin kenan yan duniya marasa mutunci sune mujrimai fi azabi jahannam za su zauna cikin wato azabar jahannama khaliduna Allah yake kira masu dawama la yufattaru anhu sannan ba za a yanke azabar ba ba za ba yankewa a ce yau ranar hutu a kale su kawai gobe a dora babu wa hum fihi mublisun suna cikin wutar mublisuna sun yanke kauna ai ayi suna bi rahmatillah sun yanke kauna gabarin rahmar Allah sun yanke kauna su tabbatar da cewa Allah waje kula da wa shine ayi su ai mublisun al iblas sai Allah yake wa ma zalamnahu ban zalunce su ba Allah baya zalunci inna la la yazlimu mithqala dharra ko kana Allah baya zalunci walakin kanu hum zalimin shine azalimai suka zalunci kawo kan sai Allah yake ni ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Allah ya ce wa na dau zaka ji suna kwalla kara suna shela shine annida yadda ga mu kiran sallah na daga murya su ji ba za su rika daga murya ya maliku suna cewa ya kai maliku shine sunan mai karan wuta kenan sunan sunan mai karan gidan wuta shine maliku li yaqbi alaina rabbuk ka roka mana ubangijinka ya sunce rawukan mu a suratu fatiha cewa la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha Allah yake ba za a dauran su ba ballanta za su mutu sannan ba za a sassauta musu azabar wutar ba ba sassautawa irin a ce wuta ta lafa a ƙara hurawa ba lafawa ba sassauci gaba ɗaya daga azabar wutar jahannama shine wala dau ya maliku sai su fara kiran maliku li yaqbi alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijin ke sun ke rawukan mu mu mutu haka yan wuta za su rika faɗa eh za ki ta faɗa wannan ya kala sai maliki ya kalle shi yace innakum makitun askira ku dawama shine innakum makitun askira ku dawama a wata ayar ma har sai da Allah ya gaya mana cewa za a ce da su ikhsa'u fiha wa la tukallimu a tunce wato jin nasu gaba daya a cire wannan sound din sautin gaba daya sai su ƙara magana sai dai su rika hamhama irin ta gai ki ta buɗe baki amma ba a ji ba a gane me suke fara suna ihu kana jin harbo wasu irin ta jakuna ba gaba ɗaya abin da suke fara ba a fahimta domin Allah ya ga an cire magana sannan ba za su fata ba to shi ne Allah ya ce za a ce da su cewa kira ku da wama wannan faɗan kalmar cewa ku rufe mana baki kira ku da wama ki ta butan magaki sai Allah ya ce laqad ji'nakum bil haqqi sai malaika ya ce da su mun zo muku da gaskiya shine malamai suka ce ta yaya maliki ya zo musu ne ya ka ce yana nufin mu jinsin mala'iku domin mala'ika jibrilu yana cikin jinsin su kuma ya kawo wa annabawa sako tun da yawa to shine abin da ake nufi laqad jinakum bil haqqi mun zo muku da gaskiya walakin aktsarakum lil haqqi karihun sai dai mafiya ku ba ta kan gaskiya mafiya yawan za ga wani yanzu kana gaya maka gaskiya sai musamman iyaye ka kira wani kai ma faɗa a matsayin sanar dan abokinka sai zai ga abokansa cewa ka samu ido yaran yanzu zaka fito wai an samu ido wani timuna ne timuna wai har sai ni ta kadini da ta'kiri gurin munafikin sai an kai wai san baban sa goyi timuna ne saboda yana musu magana yadda fa muka koma kenan yanzu to sai Allah madaukakin sarki yake أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Allah madaukakin sarki yake am abramu ai bal abramu wato amra suna ta kulla wani irin makirci ne da suke kullawa a kan kansu fa inna mubrimun to za mu mayar musu da wato da sakamakon makircin da suke yi shine am abramu amran fa inna mubrimun bi ane wa makru makran wa makarna makran irin wannan ayi an gane ko innam yakiduna kaida wa akidu kaida suna ta kullu makirci Allah yake muna mayar musu da sakamakon makircin da suke kullawa to shine suna kulla abubuwa na makirci tun muna mai musu da sakamakon makircin da suke kullawa ya Allah yake ni am ya sabuna ko suna tsammanin anna la nasba'u fi rawu mu ba ma jin abin da suke koyewa na sirri shine la nasba'u fi rawu ba ma jin abin da ake kira sirri shine maganar da aka yi ta kasa kasa ko da aka koye a zuciya shine wanda ka koye a zuciyarka suna tsammanin abin da suke koyewa a zukatansu ba mu san shi ba wa najwa da gani shine shi kuma najwa da gani shine magana da aka yi kasa kasa duka gaba ɗaya da ta zuciyar da na jinin da Allah yana sanar da sai Allah yake ne bala bari wannan magana wa rusulana ladayhim yaktubu mala'ikun mu ma gaba ɗaya suna tare da su suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shine raqibun atid sifa ce ta kowanne mala'ika ba wani abu da za su yi ba sai sai malaiku suna tare da shi shine wa rusulana ladayhim yaktubun sai Allah yake قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله يقول يا متي يا محمد يا كي النبي الله إن كان لي رحمن ولد إن هل الله مدوكتين سركي الرحمن ينا دقاما kamar yadda suke riyawa fa ana awwalul ajilin to ka biya musu kai ne farkon wanda zaka fara bautawa Allah inda yana da dan kuma yace abota masa za a bauta masa shine ai law farada hada li abadati ala zalik da Allah ya wajabta haka ga bayinsa akan haka cewa yana da kuma abota mar yace la anni abdun min abidi da na kasance bawa da yake cikin bayin Allah muti'ul li jami'i ma ya'muruni bi kuma da zan yi biyayya da dukkan abin da Allah zai umarce ni kaga yana kan ilzami yake mutuwa Allah bai da da inda yana san yace ayi bauta gare shi zabi amma bai da laita indi istikbara yace ba da girman kan wala ibada hoti an ibadati ga wani bautar Allah madaukakin zari walau farada kana hada walau farada kana hada ya da ya wajabta haka da mun da mun yi abin da ba ku tsammani wanda ya umarce mu da jiji zani amma ya yi mutu wannan ne dan yin zani cewa Allah bai da dalau arada Allah an yi takida waladan lakaba mimma yakhluqu ma yasha irin wannan ilzamin ne da ya kawo a cikin suratul jumu'a sai ce huwa Allahul wahidul qahhar da Allah madaukakin sarki yayi nufi yana nufin rikon ta da ya zaba daga cikin halittun da yi ba ku za ku zaba bar ba eh inda Allah yana son ya riki kan shi zai zaba da kansa ba ku za ku zaba masa ba wanda ya ga dama zai rika subhana amma Allah ya fi karfin ya rike da domin shi da rage mutum ne daga lokacin da ka fara haihuwa to wani bangaren jikinka wannan tan yake tattara shi za ka tura shi sa kana yin sama shi kuma yana ƙara zama wani domin yanzu kai za a rage duk irin lafiyarka ƴaƴan ka rage ka suka yi ke da haka kuma kaga duk wanda ya yi ɗa yana kana haihuwa ne saboda wasu dalilai bayan ya rage ka sannan kana tunanin na farko idan ka mutu ya ma addu'a ko da bai taimaka ma da komai ba sannan abu na biyu kana so idan ka riga ka manyanta ya aka zama to kaga wannan aji gajiyawa to zai Allah bai da wannan tubo wanda yake bukatar kadan wayan abubuwan ai gajiyayye ne shi ko Allah madaukakin sarki ya fi karfin ya rikon kadi dan sai daga cikin wayannan dalilan ya fi karfi huwa Allahu al-wahid al-qahhar Allah yake shine Allahu al-wahid daya al-qahhar wanda ya fi karfin kowa to shine yake ga mana anan cewa lalle Allah madaukakin sarki subhana rabbis samawati ko lalle sarki ya tabbata ga ubangijin sammai wal ardi da kasai shi sai yake ma ya fi karfin kowa wanda ya halitta sama da kasa sai ka ga yawan da zai rabbil ardi kuma ubangijin al ardi amma ya siguna dangane da abin da suke sifaitawa suna ta sifaito abubuwa to Allah ya fi karfin wayannan sai Allah yake ni na kajiya fadaru kyale su ya kodo fita kutsawa fi duniyahu wato cikin wannan duniyar ta shine fadaru ai fi jahili mu kai wa dalali cikin jahilin su da kasar wa yal'abu fi tawaka fi dunyahu a cikin wannan duniyar tasu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu a sai sun haɗu da ubangijin a ranar da aka yi musu alƙawarin haɗuwa da Allah sai Allah yake ni وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi fi sama Allah shine ko wanda yake wanda yake ilahun fi sama wato shine wanda yake wato ubangiji abun bautawa ga halittun da suke cikin sama shine wa huwa allahu wa huwa allazi fi sama'i ilahun duk halittun da Allah ya na sama gaba ɗaya shine ubangijin kuma kuma shi kadai ya tantance abautawa shi suke bautawa wa fil ardi ila haka nan aban kasa ma shi ya tantance abautawa shi ne ubangijin waɗanda suke kasa mu kenan da sauran halittu to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa huwa al-hakim duk wannan abubuwan ba Allah yayi ne cikin hikima al-alim kuma masani ne yana sani da duk abin da kaga yayi ba abin da ya bace masa wa tabaraka albarkatu sun yawaita kasrat barakatullah allazi lahu ga wanda allazi lahu mulku samawati wanda mulkin sammai gaba daya naka ne wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakani wa indahu ilmu sa'a sannan ilmin alkiyama yana gurin sa ba wanda yake ga ba yaji za ta shi alkiyama ha annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya kullun ga mana yake ya kalli maka an sa'ati ayyana murtaha kun inna ma ilmuha inda rabbi kullun haka yake fada kullun bai taba cewa ya sani ba sai dai ba da alamu alamomi a ce ga alamar ta kaza ga alamar ta kaza amma annabi ya duniya bai faɗi ranar alkiyama ba bai faɗa ba to shine ilmu wa indahu ilmu sa'a ilmin tashi alkiyama kan ne jira ga je ta yana gurin Allah wa ilayhi turja'un kuma gaba ɗaya gurin sa za ku koma sai Allah yake ni ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Allah madaukakin sarki yace wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a duk wanda suke bauta koma bayan Allah ko suke kiran wani Allah ba su mallaki komai ba dangane da abin da ya shafi ceto wannan da wani yace ka je ka sha kurmin ka wuri ka ka aljihu saboda rainin waye ko ka je ka sha kurmin ka shi zai cece ka ranar alkiyama babu wanda yake ya dauki wannan ragamar babu domin Allah da kansa yake manzal ladhi yashwa indahu illa bi idni mun yadda za a yi ceto amma ba wanda yake da zikirji ya ce zai ba sai Allah ya ce yi sai ya baka izini sai an baka izini saboda haka ba wanda zai kana ma'aikata yanzu kaga ba kai sai kawo mutum ɗaya ba a bada sai an baka slot cewa eh za ka iya kawo za ka iya kawo ma'aikaci guda ɗaya ko ɗalibi ɗaya yawanci za ka duk ma'aikata sai an ba su slot a tayin majalisa sai an baka ofa sai kawo mutum kaza saboda haka ba wanda yake ceto ranar alkiyama sai Allah ya ce wane yi kuma wannan nan ba a san shi ba yanzu anan sai an je kiyamar Allah zai nuna shi to a kan da wani zai ci ma alwashin cewa je ka sha gurbin ka a kan ne shi ma ta kansa yake a wannan ranar da da uba za a haɗu kowa ya ta kansa uba ya ta kansa ɗaya ya ta kansa sai wani a ungo ku kawai sai sai ka je ka sha gurbin ka babu wanda zai yi wannan to ne. illa man shahida bil haqqi sai wanda yayi shaida da gaskiya wa hum ya'lamuna al hali suna sani sai Allah yake ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا to يؤفكون kaga duk kamar Allah a wannan lokacin duk kamar in ka tambaye su a rububiyya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah inda za ka tambaye su waye halice su za su ce ba Allah ne mun sha ba da wannan misalin a rububiyya da Abu Jahil da Walid bin Mughira ba su da matsala a wajen tauhidin rububiyya duk sun yarda da wannan a wajen uluhiyya ne suke da matsala cewa wa za a bauta wa shi kadai sai su ce ba su yarda a bauta Allah shi kadai ba sai an hada da sauran alloli anan ne ake da matsalar amma wajen rububiyya ba shi da matsala a wajen uluhiyya ne kuma ba wani zancen munafurci amma musulmin yanzu ya yadda Allah ya halice shi ya yadda shi yake azurtawa ya yadda amma ya shiga musiba sai ta gurin boka shi kuma a wannan lokacin duk da wannan rububiyar yana samun uluhiyya ne lokacin da ya shiga musiba shi kuma an nan da fa idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun suna ganin musiba zai ce Allah Allahu wahid ahadun ahad shi kuma musulmin yanzu ya shiga musiba kasuwar ka ta tsaya sai ta gurin gobe da ni da wai wai an zabar hannu ina misalin da nake bayarwa wanda ka tafi gurin ta ce shi yanzu hannu da kafa zai saba domin duk kudin ka ya saki ke ka wallahi ba gwara sama iya hannun baka tsaya a nan to shi wancan da ka tafi gurin sa har kafa zai saba domin suna da shugabarin da suke yi don ba su da kuɗi za a zuko ka wallahi sai ka zo wani abu za a je ma ya firgita ka da ka zo shi ke nan kana biyan kuɗi za a ce za a yi kaza za a shi ya turo ma sai ya janye sai ka ɗauka kawarki ina gaya ba duk wannan yin dabarun na rantse da Allah in ba dan mutum yana da tsoron Allah ba za ka iya ga littattafai na ana je da su a kurdi na banza da ake je da su suke koyar wannan su dabar akwai su akwai wanda za a gaya maka yi dabarin da tsakiyar rana wani tsakiyar dare aljani zai zo ku yi alƙawari kai da shi zai rika taimaka ba da akwai wayan abubuwan kidan da maya ilmi sura wa kaya irin cikin kaya ilu duk kiran su zaka akwai abin da ake ake yi a kira su kamar lambar waya in ka dau lambar wayar mutum yanzu ka kira shi zai yi to haka su ba akwai abin da zaka yi ka kira su ina ga ma ka tsaya ka ga Allah yadda idan an ka mutu an je kanka an an yi magiya gurin ubangiji zai ce na mara ba da kekansa ba wanda za a je ayi wa Allah magiya yace ku gama ba zan kula kuwa domin ya ya mutu yana shirka ko za a saure ma a sauke ma Qur'anin garin nan da aka ba da dalail da ake yi a cikin gari a sauke ma ai ma fi dawo dubu miliyan kaza wallahi Allah ba zai kula ba domin ka mutu kana shirka shine kullun duk abin da zai taba ma imani yi kokari ka kaude ko me yi mutuwan nan zuwa take ba sallama ba ruwanta da yaro ko babba saboda haka ya kamata mu kiyaye to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato zace ma Allah ne fa anna yufakun ta yaya ake kifar da ku ana gaya muku ƙarya kuna yi yufakun al-irku shine a kawo abu upside down innal ladina ja'u bil isti usbatun minkum ƙarya fabricated abin da aka yi fabrication na ƙarya wanda aka kirkira babu jiji ake kira isko to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana sai ake kifar da ku ake raina muku hankali a rika kawo muku ƙarya sai Allah yake ne wa ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun Allah yake wakilihi da fadinsa annabi alaihi salatu wasalam ya rabbi ya ubangiji inna haula'i lalle waɗannan mutanen qaumun la yu'minun mutane ne da ba za su yi imani ba sai Allah yake ni aya ta kare fasfa anhum wa qul salam kenan fa sawfa ya'lamun Allah yake lalla sai annabi alaihi salatu wasalam fasfa anhum ka kauda kai gabaru wa qul salam ka faɗi magana ta daɗi ta aminci kawai ka ce salamu tunda sun ki ji to shi kenan ku ji fa sawfa ya'lamun Allah yake amma fa da sanni za su sani kyale da su kamar mutum ne yake rabu banni da su aw wanda muka fara dai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kucin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da shugaban sa mafaka muna tawassuli da wannan sura da muka kammala duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da shugaban sa mafaka musulmi ma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka cikan su da gaba masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna da Allah da sunayen sa kyawawa kasan mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo kan kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna da Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da shine ya tsayawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka kawo a gaba Allah ta shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.
ɗaliban mu a cikin likitocin shi ne masu yana rufin da yi Allah wala su dole su kare su ta da mu da su yi shi ke a yi fa'ida sun kokari yadda ya kamata da wani zai daure ne da ke aika injiniya aida a ce ba wallahi za a za a kala kuma tana da sauri a wannan harka Allah ya ma bayar baiwa da ilmi da ya ba shi ma kawo kowa da abin da zai da wani imam ba zai abin da kike da shi na baiwa da kike da shi ne gaskiya kuma Allah ya ce ayya ce ne kokarin da ta samu sai ta tafi cikin da ta